الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun nahau a cikin littafin addurratul yatima ta alhadurami rahimahullahu ta'ala a darasinmu na shida za mu tashi babul musanna mun kammala bayani akan al'asma'u alhamsatu awi sitta da kuma hukunce-hukuncensu yadda ake musu li'irabi ta yau za tashi kan musanna والرفع في كل مثنى بالألف والنصب والجر بياء وأضف للاثنين واثنتين هذا العمل كذا مع المضمر كلتا وكلا نحو اشترى الزيدان حلتين كلاهما كلتاهما لاثنين واثنتين ثم ليتشي باب المثنى wannan babi zai bayani akan al-musanna ya ce al-musanna shine abin da aka mayar biyu aka faɗa kuma aka sake juya shi ya zama biyu warrafu kaga shi raf'a ya ce bil alif yana tabbata ne a yi shi da alifi kulle musannan da duk wani suna wanda yake musanna to alamar raf'arsa shi ne al'alif kaga nan ya haɗe da al'asma'u sita wa'inda suka gabata والنصب أما نصب تنا تبتا ولجر هكذا دجر بياء دياء wannan shi ne in ka ce ja a zaidani ka gani sai ka sa alif kamin nunu ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi زيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لم يمكن ما يصير مفرد زيد زاكج هذا أكوي تنويني to zaidu din shine kana son ka ce zaidu biyu to larabawa ba sa ce zaidun wa zaidun wannan ba fasaha to shine sai su ce zaidani to tunda zaka mai sai musanna kuma can ga mufradi akwai tanwini to shi ne sai suka ce a mai da shi nunun sai da ka ganta sai ka tuna wancan tanwini tunda dama asalin tanwini shine nunun za'idatun sakina talhaqu akhirul lismi lafzan la khatta wadda shi ne tarwidi to shi yasa aka same ta to haka ra'aitu zaidaini sallamtu ala zaidaini a ga ya'u hmm? ra'aitu fi'ilun wa fa'il zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi sai ka ce aliya niyabatan anil fathi li'annahu musanna wal musanna yunsabu bil yayi أه؟ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هكا سلمت على زيدين سلمت فعل وفاعل زيدين على على حرف جر مبني على السكون زيدين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين to wannan shi ne abin da malam ke nufi eh warrafu fi kulli musannan bil alif wan nasbu wal jarru bi ya'in wa adif saboda haka da ka gama wannan ka san musanna saboda haka alama sa zaka ga an sa alif karshe kuma an kare da nunu sannan za ga yana magana ne akan abu biyu wa adif to ka jingina abinda za a ambata ka riskar da su zuwa ga musanna duk li'irabin da kawa musanna su ma shi za ka yi musu shine lisnaini lafazin lisnaini hmm? shi ma irabin musanna ake masa ana kiransa da mulhaqun bil musanna saboda bai cika sharuɗan tasniya ba amma gashi ya zo da siga kuma ta tasniya domin sharaɗin tasniya dole ya zan yana da mufradi an gane mufradin kuma ya zamo mai hankali abin nan mufradin kuma ya zamo wato a tasniya ɗin ko kuma mufradin bai wadatuwa daga ambaton ɗan uwansa dole sai an samu wannan ya zama yana da mufradi shi kuma in ka duba isnani ko isnatani baya da mufradi kamar yadda zaidani zaka ce zaidu hmm? hindani zaka ce hindu to amma isnani baka cewa isnu isnatani baka cewa isnatu babu wannan a larabci to shi yasa ake kiransa da mulhaqun bil musanna saboda bai cika sharuɗan musanna ba amma kuma wajen li'irabi da kawwa musanna kuma haka za ka yi masa eh za ka ce ja'a zaidani isnani an gane ja'at hindani isnatani in muzakkar ne sai ka ƙara ta'un in kuma muzakkar eh mu'annas sai ka ƙara ta'un in kuma muzakkar ne sai ka kira ta'un sai ka ce isnani na mu'annas sai ka ce isnatani ja'at hindani isnatani ra'aitu hindaini isnataini ja'a zaidani isnani ra'aitu zaidaini isnaini sallamtu ala zaidaini isnaini an gani to saboda haka shi mali irabinsa zai kasance bil alif a halin raf'a a halin nasba da jarra sai a kawo ya'un to shine lisnaini wasnataini hadhal amala wancan aikin da ya gabata da yi wa musanna raf'a da alif jarra da nasba da ya to su ma waɗannan kalmomin guda biyu ka raba musu wannan aikin sai ce kaza ma'al mudmari kilta wakila hakanan lafazin kilta shi kuma na mu'annasai ne guda biyu an gane za ka iya cewa misali ja'at hindani kiltahuma ra'aitu hindaini kiltaihima sallamtu ala hindaini kiltaihima shi kuma kilta na muzakkarai ne guda biyu ja'a zaidani kilahuma ra'aitu zaidaini kilaihima sallamtu ala zaidaini kilaihima illa sharaɗin kilta da kila shine sai an raba su ga zamiri shine ce maka ma'a mudmari ma'al mudmari in banda tamim tamim sun sun ce a'a ko ga suna na zahiri aka raba su za su yi aiki kuma za a yi musu li'irabi irin li'irabi na musanna amma jamhuru na nuhatu sun ce a'a idan an jingina kilta ko kila ga suna na zahiri to a nan gamba za a yi musu lirabi na musanna ba to wannan shi ne na hau misali ishtarar zaidani hullataini zaidu biyu sun sai riga guda biyu kiltahuma kiltahuma lisnaini wasnataini to sai ce ishtara a ga mahallin shahid az-zaidani ishtara fi'lun ne madin mabniyun على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تهريكها بالفتح غاني يوا الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مصنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد حلتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح li'annahu musanna والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد to wannan kenan sai ce kiltahuma to su kiltahuma za ka ga suna biyowa ne bayan shi musanna din na taukidi ne hmm? da ka ce misali ja'at hildani kiltahuma to kiltahuma ka kai ta akidi ne don ka nuna cewa ba wakilci suka turo ba da kansu suka zo ja al'amirani kilahuma a ga wannan taukidi ne an gane? to da haka su ma yadda kan riskar da isnani isnatani to haka kilta kilta kilahuma a kila to haka su ma za ka yi musu lirabi za ka sa musu alif kamar yadda dai ya gabata wannan zassauƙi ba bauta wahala nahu yana da sauƙi wallahi da ka fahimce shi to shi kenan ba zai taɓa baka wahala ba babu jami'il muzakkari as-salim wannan babu zai mana bayani akan jam'ul muzakkar as-salim ma huwa jam'ul muzakkar as-salim shine duk wani suna da yake za a samu wawun za'ida da nuno a ƙarshensa an gane kuma yana nuni akan maza wannan shi ake kira da jam'ul muzakkar as-salim sannan kuma mafuradinsa bai samu canji ba a yayin jam'in mafuradin yana na yadda yake kawai dai wa inna ma an ƙara wani abu ne amma shakalinsa harfansa hai'arsa tana na yadda take shi yasa aka kira shi da asalim wanda ya kubuta eh minat taksir at taksir shine at tagayyuru canji a canza wasulla ko a canza harufa to shi bai samu wannan ba وارفع بواو جمع تذكير سليم ونصبه كالجر بالياء لزم مالتشي وارفع كي رفع بواو دواو جمع تذكير شي ذاك ورفع شيني جمع تذكير جمعي نمذا سليم wanda yake ya kubuta daga wani canji wa nasbuhu yi masa nasba kalijarri to daidai take da jarra shine biliya'i da jarra dinsa da nasaba dinsa duka ana yi da yawon aga shi ma ya haɗe da musanna da ya gabata anan to shi da ya ce lazim hakan kuma ya lazima ya wajaba da ka ji an faɗa haka za ka faɗa su da haka aka ji laraba ana faɗa eh za ka ce ja almuslimu na ra'aitul muslimina sallamtu ala almuslimin to shine abin da ake bayani ana a yana wannan ba larabci ba ne laraba ba sa faɗan haka eh wannan wannan nasuba da ya ba ta da mahalli ko jarar da ba ta da waje ba larabe in ya ji zai zai ji wani abu kake faɗa ba larabci ba in sun zo mahallin nasuba kamar innal musulmi na walmuslimat to sai kaga an musu nasuba da yawon haka in sun zo mahallin jarra a yi musu jarra da yawon in sun zo mahallin rafa a sa musu ja almuslimu na ja a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala alfathi la mahalla lahu min al-i'rabi almuslimu na fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan an ad-dhammi li'annahu jam'ul mudhakkar as-salim hmm والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد عند أصلي مسلم هذا فيه تنوين أكو تنوين to da ka zo jami'insa sai ka ƙara wawun wa nunu ka ce muslimuna ga bai canza ba ko ya canza bai canza ba to in ya zo mahallin jarra an samu huruful jarra sun zo bayan shi to sai ka ainihin sa masa yawon alal musulmina an gane misali to wannan shine to haka dai za ka ga haka malam ke kawo maka abubuwa bantas cikin sauƙi ba tare da kawo wahala ba to sai mulhaqun bi jam'il muzakkar as-salim shi ma yana da mulhaqai wayanda aka riskar da su zuwa gare shi shine faslun al-mulhaqu bi jam'il muzakkar as-salim wannan fasali zai karantar da mu sunayen da aka yi ilhaƙin su da jam'i na maza kazaka mulhaqun bi hazal babi haka hukuncin yake sunayen da ko kalmomin da an yi ilhaƙin su da ba da wannan babi na jam'ul muzakkar as-salim to ina misali kalmuttaquna hum ulul albabi masu tsoron Allah su ne ma'abuta hankali wanda bai da takawa ai mahukaci ne shi ne mafubi eh to kaga almuttaquna jam'u muzakkar as-salim an gane kadin nan ismiyatun ce la mahalla laha min al-i'rabi almuttaquna ismun ne marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi al-waw li'annahu jam'u muzakkar as-salim wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin fi ism al-mufrad hum damiru faslin damiru faslin ulu shi ne khabar shi ne labari an gane yawwa ulu sai ka ce khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an dhammi li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkar as-salim limadha sara mulhaqan eh la mufrad ulu bai da mufradi وهو مضاف الألباب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهكا أبو يكي وارحم ذوي القربى من الأهلين كتوسيا وما أبو تاكو سنشي دقا تشكين دنجي yan uwanka duk wanda haga makusanci ne to ka tausaya masa irham fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi fihi wujuba tagariru adda ya zaka ce jawazas zawi hmm mhm مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لماذا نيابة عن الفتح لماذا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف لمن أصلي زونا زونا هذا هو الأصل an gani alƙurba mudafin ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi alkasaratu almuqaddara ala alalifi mana min zuhuriha التعذر تعذر تهريك من الأهل من حرف جر مبني على السكون وهو إيه وحرك لالتقاء الساكنين الأهلين أها أه؟ اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر أو الكسرة لماذا؟ لأنه أه؟ ملحق بماذا shi ahaluna bai da mufuradi to ahaluha eh eh menene to eh eh to menene mun san ba mu mun yadda na'am jami wani irin jam min anwa'il jumu muna da jam'u taksir muna da jam'u muzakkar as-salim muna da jam'u muannas as-salim da sauransu to wanne daga ciki taksir shi ahlu to me mufradin sa to kenan ba jam'i bane dukkanin jam'i labudda an yakuna lahu mufrad to inda ahalu jam'i ne to yana da mufrad shi ma mulhaqun ne da mito ismul jam ma huwa ism ma ma- menene sunan jam'i a na'am mulhaqun shiwa jam'ul muzak jam'u taksir bai da mulhaqi yayi shi alu kaga yayi kama da shi bai kama bai da wawun da nuno ko da mala maka ce ahluna mulhaqun bi jam'il muzakkar as-salim saboda shi yana da wawun yawa to ahlu shi muke nema menene hmm? Na'am? Ahalu. In mun sallama shi ahalu na cewa mulhaƙi ne, to shi ahalu shi ko menene? In mufaradi ne to meye jam'insa, in ba mufaradi ba ne to menene? In jam'i ne waye mene- wanne daga cikin sunan jam'i? In kuma mazdari ne ko kuma ismul jam ya aka ya zama ismul jam. me ya ƙa'idar suna kamin ya zama sunan jami'i to a ƙara bincike ya kamata a ce kuna binciken kalimat eh kuna wasa an nazar fil kutub da gare da arbiya ta ɓangaren kalmomi da ɓangaren ƙa'idodi da sauransu yau a bincika sai a gano shi al'ahalu ne ne hmm? taskun bidaril khuldi illiyina idan ka yi haka za ka zauna a cikin gidan dawwama shine illiyina gidan da ake kira illiyina taskun bele rabinsa fi'ilun fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun مستتر فيه وجوبا تقديره أنت بدارب حرف جر مبني على الكسر داري اسم اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف الخلد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه ها مفرد الليين أها الليين مي مي محلين سكامين شان مي محلين سنة الإعرابي نعم هم؟ ليس نأتي يا شيخ ها ها لا لا بدل مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد والألف للإطلاق لا محل لها من الإعراب أمم. to wannan shi ne na hau sauƙi gare mana to sai jam'ul mu'annas as-salim shi kuma yana magana akan suna na mata shi ma assalim yadda maza suke da jam'i nasu assalim su ma mata suna da wa kullu majmu'in bita'in wa alif wa raf'uhu bi dhammatin la yakhtalif wa kullu majmu'in duk wani suna abin wa jam'i sai ce bita'in amma an yi masa jam'i ne da tawa a ƙarshe wa alif da kuma alif aka ƙara masa can ƙarshe su zamo na ƙari shi ne sharad in ka cire kan mai da shi a mafuradi za ka gaba za ka gansu ba to shi ake kira jab'in mu'annas asadin to shi adda wannan ƙa'ida za ga akwai bari dai mu ci gaba faraf'uhu yi masa raf'a bi dhammatin da ɗora mai dhamma la yakhtalif wannan ba zai saba dangane da sauran sunaye ba kama al-ismul mufrad ko jam'u taksir aga anan sun yi tarayya hmm anan sun yi tarayya wan nasbu yi masa nasba mislu jarri to irin yadda kai jarra haka zaka yi mai nasaba la iyaka in ka zo li'irabi ka yi bayani bil kasri da kasara ju'il aka sanya masa ai an sanya mai ju'ilan nasbu mislul jarri bil kasri an sanya masa nasba ta zamo irin jarra da kasara kaza kama summi bihi ko hakanan duk wani suna da aka ambace shi da shi jam aka ce da shi jam'ul mu'annas as-salim ko kuma aka ce shi mulhaqi ne wa ma humil ko ko sunan da ke ɗauka hukunci irin nashi yawwa shi ba jam'ul mu'annas bane as-salim amma kuma yana ɗauka hukunci irin nashi to shi ma haka zaka yi masa lirabi na misali kawa fatil hindatu azri'ati wasu mata da ake kira hindatu sun je wani gari da ake kira azri'atu sunan wuri ne to kaga wa fatil hindatu wa fa a a wa aina al-fataha ya sheikh na'am Mhm. Naam. Wa aina al-fatha? Laysa mabniya al-fath ya Sheikh. Eh? Wa aina as-sukun ya Sheikh? Hmm? Eh? Eh? Wafa? أه؟ مبني لا يا شيخ نعم لا يا شيخ وافت الهندات أزرعاتي ما إعراب وافى وافى ما إعراب ليس مبني على الفتح يا شيخ نعم على السكون وأين السكون لا يا شيخ إيه إيه نعم حفظت أي بعلوم القرآن أكيد ko amma ai na hau nasu ne ai kuma tun da su adda kira'at na'am na'am fi'ilun kakkace fi'ilu madin fi'ilun madin na'am abin ya buwaya na'am ya gagara وأين الفتحة يا شيخ مم؟ مم؟ a bari ya yi magana kasan ko ya kama hanya na'am eh nahun ku bai yi kwari ba kenan hmm na'am نعم ومبني على الفتح نعم
وقصرت لالتقاء الساكنين ماذا كسرت ال-
a ya shek wata wazi ta utanis ziyada ce kawai ba ta cikin fi'ili muna son li'irabin fi'ilin kawai nahtaju ila i'rabil fi'il faqat qabla an na'tiya ila ta ila ta itanis na'am na'am na'am la ya shek la la la la na'am نعم نعم أمم. لا يا شيخ نعم أمم. نعم ناقص وكيف صار ناقصا إيه؟ ما دليلك يا شيخ أه؟ ما دليلك وأين الدليل أه؟ قبل أن تستمر ما دليلك على أنه ناقص نحتاج إلى دليل نطالبك بالدليل أمم؟ a to kana ambata abin da babu hujja ai al-i'rab ya'ti bid-dalil wal hujjaj wal hujja duk abin da ka ji ana faɗa al-i'rabi to yana da dalili ba wai haka ɗaya ake faɗa ba nam ya sheikh nam a an koma sarfu kuma lirabi muke ba eh to ku nahun nan naku ko zai a hankali yana ci gaba ko a bai ci gaba tunda dai kuka kasa yin lirabin wafa bai ci gaba na'am a ba iya ba don ko hanya ban ji an kama ba to alama an iya ko a kama hanya sai a dan kuskure ko Hmm? mutum ɗaya ya ɗan so ya kama hanya kuma bai kama ba na'am kun yi shiru a to ilaikum dai ko a to ai aiki na garin ku ai kun san ba komai ake faɗa ba Mm. wa wa ma kullu ma'lumin yuntaq haka sun ka ce wai Mm? ko ba haka ba ne ga irabi mai sauƙi ah? eh Na'am? Na'am. Ba wani ke magana ba? Eh? Na'am? A? Bayani, na mamance wanda ya magana, amma dai na ji wani ya ɗan kama hanya, ya ɗan so ya kama kai, bai ma kama hanya ba, ya dai so, duk ya fi ku zama kusa ga hanya Eh, ka san ka kan iya zuwa kusa ga hanya amma baka hau hanya ba ko ba haka ba to haka ne duk ya fi ku zama kusa ga hanya na manta sunan shi na'am wa fati alhindatu azri'ati irabi mai sauki malam fi'ili madi har yanzu ba a gama sanin sa ba eh na'am وأين السكون يا شيخ اتق الله يا شيخ ها نعم يا كوبشيكو نعم نعم نعم هذا هو الفتح
آه. نعم نعم نعم نعم لا يا شيخ فعل الماضي نعم على الفتح أمم.
لاتصاله بتاء لا لا يا شيخ لا لا لا لا انظر جيدا يا شيخ كوافت الهندات وافت الهندات كدوبا da kyau hmm? na'am abin ya buwaya eh Allah ya zawaka a zai ya kai don Allah a zai yi bai kai don Allah ba ko? ba sai an yi magiya ba to ba matsala tun da alal kasarati kuma fi'ili na zama mamni akan kasara ta Allah ya kyauta وافت الهندات وافع مبني كو فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المهزوفة وهز- وهزفت لالتقاء الساكنين هذا هو إعرابه فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المهزوفة أصله وافى هناك ألف وهي ساكنة وجاءت تاء التأنيس وهي ساكنة أيضا أه؟ والهرفان والقاعدة تقول الهرفان الساكنان لا يجتمعان eh to shi yasa aka ce wa fati ba a ce wa fati ba saboda a ita wannan tahariki da kake gani na ta'awun din ita ma na na lalura ne saboda ga ta sake na sannan kuma ga lamun sake na ta gaba to shine wafa fi'lun madin mabniyun ala al-fatahati al-muqaddara على الألف المهزوفة وهزفت لالتقاء الساكنين وتاء التأنيث آه؟ مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وهركت أيضا لالتقاء الساكنين الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم أذرعات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه لا لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم هذا هو سمعت يا شيخ تمام قومي يا هاتو فيلي تمام to wannan shine kun haka sa wa arif to shi yasa nace nahawun naku na da gyara tunda nahawun ka bai kai ga kai wai ko an goge abu ya baka iya gano shi ba ai kana da saura shi nahawu yana mayar da kai ilal asli duk abin da aka kwabe shi to sai ka dawo da shi ka zo rabi ba wai iya abin da ka gani idanunka ya nuna ma shi ɗaya za ka yi aiki da shi balla al-i'rabu li'irabi shi da'iman yana mayar da kai ilal asli wa'arif ulatil fadli bis silati wa'arif ka san ulatil fadli ma'abuta falala bis silati ta hanyar ba su kyaututtuka shine as-silatu Mm. i'rif fi'lu amrin mabniyun ala sukuni وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أولاتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة إيه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم وهو مضاف الفضل مضاف إليه إيه مجرور وعلامة جره يوّا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الكسرة الظاهرة كينا بالصلات بحرف جر مبني على الكس على على الكسر الصلاة أه؟ الصلات اسم مجرور وعلامة أه؟ الكسرة الكسرة الظاهرة على آخره me yasa kasara ta zamo zahira a kansa shi ba mulhaki ba ne? as-silatu al-hindatu ba mulhaki ba ne? to ya aka yi kuka ce kuma bi kasaratin zahira kuka yi shiru ba yi bayanin ilhaki ko wani abu ba ko ba mulhaki ba ne ka ce gaskiya ma daliluka asilatu ba mulhaki ba ne eh eh eh mulhaki ne kai to guwa ke tambaya eh asilatu silati asilatu shi da mufurari me ma'ana silatu tsani tsani ha eh asilatu ma'anarsa kyauta bisilati da kyaututtuka wannan jam'i ne me mufradinsa na'am mhm mhm asiltu mun haƙi ne mhm malhaƙi ne shi ma tun da mafuradin tassilatu ake cewa an gani? yau amma ta'un in ka kame da shi ga mafuradi kuma tana ne da take so kaga ba za a ce mishi malhaƙi ba kama auƙatu auƙatu kaga ba jam'in mu'annas salim ba ne jam'u taksir ne li'anna mufradahu yuqalu alwaqatu بتاء المفتوحة الوقت أمم وراك شي ذاك شي هذه أوقات كو عرفت الأوقات أغني بحثت عن الأوقات هكذا كفدا to sai mu tsaya nan in mun dawo mu tashi al'afa'al ko? alhamsa Allah ya samu gani to amin a kama jiki a san na hawan na yadda ya kamata akwai kura hayan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh